تزيد حسناتهم وتتعلق بيوم الجمعة آداب نبينها فيما يلي إخوة الإيمان يسن الاغتسال يوم الجمعة قبل الذهاب إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل إخوة الإيمان يسن, يسن للمسلم يوم الجمعة أن يلبس أجمل ثيابه والأفضل البياض قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم يسن التطيب يوم الجمعة واستئمال السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك إخوة الإيمان يستحب المبادرة بالذهاب إلى المسجد يستحب المبادرة بالذهاب إلى المسجد وذلك في أول الوقت فكلما بكر المؤمن كان الفضل أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنست كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها إخوة الإيمان يجب على المسلم أن يقدر الخطبة حق قدرها ويؤذم مقامها فيستمع بإنصات إليها ويهضر بقلبه أثناءها ولا ينشغل عنها بطفله أو حاتفه أو أي شيء يلهيه عن التركيز فيه فيها لتكون صلاته مقبولة وجمعته تامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى الجمعة فاستمع وأنست غفر له ما بينه وبين الجمعة إخوة الإيمان يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين إخوة الإيمان يستحب الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فأكثروا علي من الصلاة فيه إخوة الإيمان يستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان لنهرس على آداب الجمعة ولنجعل هذا اليوم فرصة للإكثار من الطاعات والتزود بالحسنات وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكمة تنزيله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر bayan haka ‘yan uwa musulmai dukkan godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai ni'ima wanda ya ni'imtar da bayinsa ya sanya juma'a ita ce shugaban duk wata rana ya keɓe wannan rana ta Juma'a da ladduba da hukunce-hukunce, yabo da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban talikai, annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne shugaban duk wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, shi ne shugaban annabawa mafi alkhairin talikai. tsira yabo da aminci su tabbata ga alayensa da ta waɗanda suka bi shi da kyautatawa. Bayan haka, mu sani cewa ranar Juma'a rana ce mai girma, Allah maɗaukakin sarki ya sanya Juma'a idi ne, idi ne ga musulmai duk sati-sati. Musulmai suna haɗuwa a cikin wannan ranar domin sallar Juma'a da kuma sauraron khutba. suna zage dantse suna ƙara ƙoƙari cikin abin da zai ɗaukaka darajarsu ya ƙara kyawawan ayyukansu ita wannan juma'a tana tattare da waɗansu ladduba wanda za mu faɗi kaɗan daga ciki da farko an sunanta wanda zai je masallacin juma'a ya yi wanka gabanin ya tafi masallaci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda zai je juma'a a cikin ku to yayi wanka sunna ne akwai lada sannan ya ku ƴan uwana cikin imani an sunnanta wa musulmi ranar juma'a ya sanya tufafinsa mai kyau kar ka sa munanan tufafi ka sanya tufafi mai kyau kai kwalliya kai ado a wanda ya fi ka sa fararen tufafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ku sanya fararen tufafi, domin su ne mafiya alkhairin tufafinku, in ba ka samu farare ba, to ka saka masu kyau, ka goge, ka wanke, ka goge, ka fesa turare, an sunnantawa mai zuwa masallaci ranar Juma'a ya sanya turare. ya sanya turare sannan kuma ya yi aswaki annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna haza yawmu idin wannan ranar juma'a ranar idi ce Allah ya sanya ta ga musulmai saboda haka duk wanda zai je juma'a to yayi wanka in yana da turare ya fesa ko ya shafa ko manzo Allah ya ce wa alaikum bisiwaki ku ringa yin aswaki kuna aswaki ya ku ƴan uwana cikin imani an sunnanta mustahabi ne an mustahabbantar wato abin so ne ai gaggawa zuwa masallaci a daina jinkiri domin zuwa da wuri duk wanda ya safa ko ya zo da wuri ya yi sammako to falalar ta fi girma. An kasa lokutan sallar Juma'a daga fitowar rana zuwa liman ya hau kan mimbari lokuta biyar. Lokaci na farko masu zuwa a lokaci na farko da wurwuri tun da hantsi, kamar sun yi sadaka da, sa, da, da raƙumi ne. Wanda suka zo mabiyansu a lokuta na biyu, kamar sun yi sadaka da saniya ne. Wanda suka zo a lokaci na uku, kamar sun yi sadaka da rago ne mai ƙafo, wanda suka zo a lokaci na fuɗo, kamar sun yi sadaka da kaza ne, wanda suka zo a lokaci na biyar kamar sun yi sadaka da kwai ne duk wannan lokutan kafin liman ya hau kan mimbari ne idan liman ya hau kan mimbari waɗannan falalar sun kubuce maka waɗannan falalar sun kubuce maka so duk abin da kake yi yi ƙoƙari kaga cewa kafin liman ya hau kan mimbari ka zo ka riski waɗannan falala guda biyar ɗin ɗaya daga ciki mafi ƙaranci shine ka samu ƙwai wannan bonus ne bayan lada sallar juma'a ɗin bonus ne Allah maɗaukin sarki ya bewa masallata masu himma masu ƙoƙari to amma da yawa wa'yansu ƙwan ma ba sa samu da zarar liman ya hau kan mimbari, mala'iku masu ɗaukan presentis, masu ɗaukan list, naɗewa takaddunsu suke yi haka, su sanya a yadda suke sanyawa, sai su zo su zauna su saurari kutuba. Amma daga an buɗe masallacin Juma'a, mala'iku za su zo da takaddunsu da tawadarsu su tsaya a kowace ƙofa ta shigowa masallaci. Duk wanda ya zo da wuri sai a rubuta sunansa, a ce wane ɗan wane sunanka mai kyau ka zo a lokaci na kaza saboda haka kana da ladan sadaka kaza an fayyace musu an musu bayani daki-daki amma mutane har yanzu ba su gane wannan ladan ba ba sa ko damuwa saboda haka duk wanda ya gaggawa ya zo da wuri to falalar da ladan ta fi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala wanda ya wanka ranar Juma'a, wagata salade ya yi wanka, sun mabakkara wabtakara, ya zo da wuri, ya zo da ya yi sammako, ya zo kafin liman ya hau kan mimbari shine zuwa da wurin ake so. Idan ka bari liman ya hau kan mimbari, duk waɗannan falala guda biyar ɗin ka rasa su, ka yadda ka rasa su? A nan duniya ne fa ake neman lada, idan an mutu babu zancen neman lada. Kuma kyan samu. ka zo da ƙafarka ka tako da ƙafarka kuma ka matso kusa da liman shine ka zo da wuri in ka zo da wuri za ka samu safu na ɗaya ko na biyu ko na uku sannan ka saurari huɗuba kai kawaici to kowane taku ɗaya in ka yi cika wannan ƙa'idojin da aka faɗa kowane taku ɗaya za a rubuta maka ladan shekara guda siyamuha wa ƙiyamuha abu dawuda ya fitar da wannan hadisi lamba da hadisi na ɗari uku da arba'in da biyar. Za a rubuta ma ladan shekara guda kowane taku ɗaya, da azumin shekara guda da kuma tsayuwar dare na shekara guda, duka yadda wannan falalar ta wuce ka, duka yadda wannan gara ɓasa ka rasa. Na'am, ya ku ’yan uwana cikin musulunci. ya wajaba akan musulmi ya girmama khutba matuƙar girmamawa, ya darajanta ta matuƙar darajantawa, ya tsaya ya saurare ta, ya kashe kunnensa, ya ji abin da ake gaya masa, ya halarto da zuciyarsa, kar ya shagaltu da wasa don sun zo da yara, ko ya shagaltu da waya, ya ta kallon Facebook ko WhatsApp, ko ya ta chatting ana zaune kar ya haka, ko ya shagaltu da yatsunsa yana ta lallan su. A'a, ya mai da hankalinsa a kan kutubar ya saurare ta, domin sallarsa ta kasance cika karɓaɓɓiya, juma'arsa ta kasance cikakkiya, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Wanda ya zo masallacin juma'a, ya saurari kutuba, ya yi shiro, ya yi kawaici, an gafarta masa, ma baina huwa bainal juma'a, tsakanin wannan juma'ar da juma'ar da ta wuce. manya-manyan zunubai in ka nisance su duk ƙananan an gafarta maka to ka yadda ka rasa wannan falalar shi yasa baka zuwa da wuri sai dai kai ɗan shaf shaf ne liman ya zo a gama ka tafi kayanka ka rasa lada ya ku ƴan uwana cikin musulunci an mustahabbantar da karanta suratul kafira na juma'a in an ce mustahabi me mustahabi abinda in ka yi shi akwai lada in ba ka yi ba babu tuhuma, yanzu in ba ka karanta suratul kafi ba, a kiyama ba wanda zai ce me yasa ba karanta ba, kai ne ka rasa lada. In ka karanta kuma mustahabi ne kana da lada to bari ka ji ladan in baka iya ba ka koma makaranta na ga wani ya fara karatu amma ya gudu to watakil zai dawo in ya ji wannan kutubar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a suratul kafi yawmal juma'a wanda ya karanta suratul kafi ranar juma'a aba lahu minan nuri ma bainal juma'ataini za a haskaka masa tsakanin juma'a biyu da ma ƙarin kwana uku a wata ruwaya daga wannan juma'a zuwa wata juma'ar za a haskaka maka bi ma'ana za ka samu alheri albarka za ta sauka a rayuwarka ya ku ‘yan uwana cikin musulunci, mi yawaita salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam a wannan ranar, mi yawaita salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallam a wannan ranar, domin wannan ranar banza Allah ya ce, Inna min afdali ayyamikum, daga cikin mafificiyar rana a gare ku ranar Juma'a, fa aksiru alayyar salata fihi, ku yawaita min salati a cikin ranar Juma'a. salatin da za a yi wa annaba haske ne a gare ku, duk wanda ya salati annabi, Allah zai isar masa ya ce, Wanan ka ya ma salati kaza, wane ɗan wane ya ma salati kaza, za a sanar da ma'aiki alayhi salatu wassalam. Wannan salatin kuma amfanin a kanka ne, duk wanda ya aiki na ƙwarai amfanin kansa ne, wanda ya ƙi yin aiki shi ya yi hasara. ‘yan uwana cikin imani, mu yawaita salati a annaba a cikin wannan ranar, kar ka tsaya kana wasa, kar ka ɓata lokacinka, kana wasa, an mustahabbantar da yawan yin addu'a a cikin wannan ranar. A wannan ranar akwai wata sa'a, ba wai awa ɗaya ba, akwai wani lokaci kawai, ba a fayyace shi ba, saboda kawai ka fantsama kai ta yi, Ibn Hajar al-Asqalani. a cikin fatahul bari sai da ya kawo wurare ɗaya-ɗaya har guda arba'in yana ƙoƙarin nuna mutane wannan ne ko dai wannan ne wasu malamai sun ce wasu wance sun ce sun ce sun ce har kaza har guda arba'in saboda a cikin ranar kai ta lalime tun daga asubahi har zuwa rana ta faɗi kar ka sake kana wasan banza babu wani bawa da zai dace yana tsaye yana sallah a daidai wannan lokacin ko yana addu'a face Allah ya karɓa masa, kuma face Allah ya ba shi abin da ya roƙa. ‘Yan uwa musulmai ba muna neman jiha ba, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jihar Katago, domin akwai alkhairi da albarka, ana samun alheri, ana samun ayyuka yiwu za su ƙaru, in Allah ya bayar kuma Allah ya bayar da jagorori na ƙware wanda za su ciyar da al'ummar gaba. to mu yawaita addu'a a cikin wannan ranar, kama ƙalan Nabi sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da cewa, ka yawaita addu'a akwai sa'ad da in ka dace kana addu'a sai Allah ya karɓa, mi kake nema, duk abin da kake nema Allah zai baka. Kowa a mutanen duniya da aljanu kaf su haɗa a waje ɗaya, kowa ya roƙi buƙatarsa, Allah zai biya wa kowa buƙatarsa, kuma ba abin da zai raguwa arzikin Allah. sai kamar a sanya allura a cikin kogi in aka cire akwai wani abin da ruwan zai ragu to in zai ragu shine abin da zai ragu a arzikin Allah so ba abin da yafi karfin Allah ka rabo ka ka rabu da dan duba ka rabu dan dan damfara ka dogara ka da Allah ka roke shi da sunayensa tsarkaka in Allah ya so sai ya baka in kuma Allah ya baka ba wanda zai hana ka in Allah ya hana ka kuma ba wanda zai baka saboda haka mu kwaɗayi a cikin wannan ranar, rana ta idi ne ta musulmai duk sati-sati, wato dama ce samu, dama ce mu yawaita biyayya ga Allah, mu yi guziri, mu yawaita guziri domin da guziri da kyawawan aiki. A ƙarshe na karanta mana wal asri, Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da lokacin sallar la'asar, ko kuma Allah ya rantse da zamani gaba ɗaya. ya ce innal insana lafi khusrin lalle ɗan adam yana cikin hasara me kake jira har ba masallaci da wuri wai sai gab liman ya hau juma'a yayi ya ya hau khutba yayi na larabcin in an zo na hausan sai ka iso me kake sauraro ka rasa alkhairai masu yawa wancan zaman da kai ka rasa lo amfani mai yawa an ce maka in ka zo da wuri kamar ka yi sadaka da raƙumi wanda ya zo mabiyinsa kamar ya yi sadaka da saniya waɗanda suka zo karo na uku kamar sun yi sadaka da rago mai ƙafo na fuɗo kamar sun yi sadaka da kaza na biyar kamar sun yi sadaka da ƙwai da zarar liman ya hau kan mimbari wannan damar ta kubuce mala'iku sun rufe takardunsu ba wani kuma da za a bashi wannan falalar bonus din ya kare to ya za ka sake duk juma'a bonus ta wuce ka ya za ka yi ka sake wanda kwata-kwata in ka lissafa awa ɗaya ka cire awa ɗaya za ka zo ka yi sallar ka ka tafi da ka zo ƙarfe sha biyu da rabi ba za ka kai ɗaya da rabi ba za ka tafi ba ka ba ne in kai ƙoƙari kowa ya sa a ransa cewa zan iso masallaci sha biyu da rabi na ta azkar na ta salatin annabi na ta addu'a sannan liman ya zo na samu falala na samu daraja na samu lada kuma na samu dama na gana da ubangijina kuma ana rubuta ma kana sallah kana sallah har liman ya zo ya sallah har ka koma gida kaga daraja ne da falala amma da yawa mutane ba su gane wannan falalar ba Allah ya ce ɗan adam yana cikin hasara duk abin da kake kana cikin hasara in ba ayyukan alkhairi ba ne sai dai wanda ya imani to zaman da kake baka zo masallaci da wuri ba mi kake yi zama a daba ko zaman wani abu mi kake yi sai dai wanda ya imani yayi aiki na kwarai yayi wasicci da gaskiya da hakuri to shine baya ciki inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله muna roƙonka da sunayenka tsarkaka muna roƙonka da sunayenka wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda ka tanade su a wajen su a wajenka da wanda ka sanar da wani daga cikin bayinka Allah ka saukar mana da albarka cikin wannan gari namu Allah ka saukar mana da wannan jaha ta Katagum Allah ka sa mu samu cikin wannan jaha ta Katagum a cikin wannan karo Allah ka tabbatar da alkhairi kuma Allah in mun samu Allah ka ba mu shugabanni na kware wanda za su ciyar da al'ummar gaba wanda manufarsu da burinsu shine su ciyar da al'umma gaba Allah madaukakin sarki duk waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya kaidi da makirci da Amerika take kokarin kullowa Allah madaukakin sarki ga ka ga su ya Allah kai ne mai iko akan komai kai ka ba su mulki ka ba su dukiya, ka ba su dama, in Allah, in Allah maɗaukakin sarki ba su janye ƙudurinsu ba, Allah kai mana maganinsu, Allah ka isar mana, Allah mu ba mu da ƙarfi ba za mu iya ba, Allah zuciyarmu ta mutu ba za mu iya komai ba, Allah ka muna maganinsu, Allah ka tare mana kaidinsu, Allah ka mayar da makircin kansu, ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Allah ka shiryar da matasanmu da shugabanninmu, Allah ka taimake mu, idan mun zo cikawa Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe, wanda suka mutu a cikinmu Allah ka musu rahama, ka gafarta musu, ka sanya aljanna ce makomarsu, umu ila salatukum.